بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فعبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
أكا الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات والنظر إلى وجهه نهاية الغايات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna sake jaddada godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kuma ƙaddarawarsa ya ƙaddara haɗuwarmu a daidai wannan waje mai albarka ba don komi ba sai domin tunatar da kawunanmu ƙarƙashin inuwa ta addinin musulunci. kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul zariyat wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin Allah madaukakin sarki yake cewa ku tunatar domin ita tunatarwa tana amfanar mutane waɗanda suke muminai bana shakka kuma kan cewa insha Allah ta'ala cikin mu akwai mutane waɗanda suke muminai Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu gabaki daya amin a yau muna daren talata wato ranar litinin kenan daren talata ranar talata daren laraba goma ga watan rabi'in al'awwal shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da biyu ga watan september shekara ta 2025 miladiya aihuwar annabi isa illisahin ya tabbata muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci ya sa mu faɗi daidai ya sa kuma mu yi aiki da daidai. Amin. Kamar yadda sanin kanmu ne cewa duk bayan watanni ko in ce duk bayan wata ana an saba gabatar da irin tattaunawa ko muhadara a wannan waje mai albarka ba don komi ba sai don ƙoƙarin yin abin da kamar abin da na karanta a cikin wannan ayar da kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hadi cewa ballighu anni walau aya sai dai a yau abin da zamu tattauna akan shi shine an ba da wani maudu'i wanda aka mishi take da hatsarin zina ko kuma illolin zina to wannan maudu'i kafin mu shiga kai tsaye cikin shi na yi ƙoƙarin raba shi kamar gida shida domin sauwaƙa wa kaina abu na harko shine abin da ya shahi muqaddima gabatarwa abu na biyu sannan kuma za mu shi menene ake ce ma zina a wajen malaman musulunci malaman shari'a abu na uku shine za mu ga hukuncin zina a addinin musulunci abu na hudu shine za mu ga hatsarin da zina take da shi ga mutumin da yake aikata zina kenan shine mi khataru zina alal fard abu na biyar kuma shine za mu ga abin da ake ce ma khataru zina alal usra hatsarin zina game da famikin wanda yake aikata zina ko ita wadda take aikata wannan laifin abu na gaba shine zamu ga kuma abin da ake ce ma hadarin zina ga al'umma baki daya idan lokaci ya bamu dama abu na farko shine muqaddima gabatarwa wato a kullum yana da kyau idan za a yi magana akan wani abu ko kuma halin da mutane suka tsinci kansu a ciki ya kamata su diba baya kafin lokacin da suka tsinci kansu akan wannan abin su ga yaya mutane suka kasance sannan sai su ga menene ya janyo abubuwan da ya sa su suka zamanto sun kamu da irin wannan laifuka ko wani abu makamanta ko wannan ɗabi'a domin su gyara gabansu to idan muka koma baya za mu ga haƙiƙanin gaskiya kalma ta zina ko yin zina abu ne wanda yake kafin ka samu bayani akan an yi zina ana jimawa abu ne wanda ba a sani ba sai ɗaiɗaiku amma idan ka dibi rayuwarmu a yau za ka ga cewa kusan ko da yaushe kullum sahe da marece da rana da dare cikinta ake yi to kadiba a baya shin ya suka kasance su yasa wannan zina ko wannan laifin bai yaɗu ba menene kuma ya janyo abubuwan da ya sa zinan nan ta yaɗu a yanzu a cikinmu kenan shi yasa idan ka diba za ka ga iya daga cikin kwantara ko abin da turawa suka zauna suka tsara a kan shi kan cewa sai an ruguza addinin musulunci da musulmai ga baki ɗaya to wannan duk iya daga cikin abin da ya janyo mana wannan abin domin a ko da yaushe su suna zama yanda ka san idan matsala tana so ta taso ko kuma ma wani kwamiti da adakwai duk bayan lokaci ana zama ana tattaunawa ana yin shura ana reunion a tattauna akan me ya kamata mu gabatar a wannan wata ko a wannan shekara ko na abu makamancin haka to haka suke zama su zauna sama da wata ɗaya wata biyu su tattauna su akan yanda za su yi su ruguza addinin musulunci da musulmai gabaki ɗaya to kuma in ka diba sai ka ga ta wani bangare sun samu nasara saboda a da lokacin babu abin da ya shahi tv tele kenan da ake kallo a yanzu idan ka ɗauki lokacin zaka babu tele wannan abin bai zamanto ya yaɗu ba saboda babu inda mutane musulmai musamman mu 'yan ƙasashen afirka da ba al'adarmu ba ce yin zina ba yanda za a yi kaga inda ake zina balle ma ka kwaikwaya ko ka koya ko wani abu makamanci haka a da babu tele sai suka ga cewa yanda za a yi a ruguza addinin musulunci abu na harko shine a hido da wannan tele ken da aka kawo tele tun harkon kawo ta television kenan zaka ga cewa an kawo ta tun a unguwa ko a gari ma sai ka ga in an ce ka lissawa gidan da ada kwai tele an baka aiki kuma tele a lokacin za a kalle ta ne ba tare da ana gane wai wane ne ba da kyau ko kuma wasu irin kaya ya sa yaya kala kayan suke baki da hori shine ake ce manuwar sirblan baki da hori ake gani to sai suka ga cewa ashe wannan abin yana samun karbuwa a irin kasashenmu me yasa saboda ba a san shi ba ana ganin abu ne sabo sai zamanto yana karbuwa sai zamanto a kullum ana modernizan abin ana sabunta shi ana gyara shi domin ya yi su cimma burin su nami na ruguza addinin musulunci da musulmai ya zamanto har tele ta kai inda ta kai a yanzu ba a ma magana to bayan tele da aka hiddo sai suka ga cewa kuma wai ba tele kaɗai ba a ai sai an buɗe wasu shen-shen wasu tashoshi wanda wannan tashoshin ana bude su za a yi ƙoƙarin sanya abubuwan da za su ruguza musulmai ba tare da saninsu ba ba wai kai tsaye zai ruguza ka ba a'a kaɗan kaɗan kai baka sani ba sai dai ka ji kana aikatawa misali zan bada yau idan aka ce wata baiwar Allah ta aihu ta aihu ta samu ɗa tsakani da Allah idan ɗan nan ya taso kafin ya fara magana zaunar da shi take ta ce kaga wannan ana ce mishi hannu wannan ana ce mishi hannun riga wannan ido wannan hanci wannan baki wannan haƙuri tana zaunar da shi ta koya mishi kawai yana ɗauka ne ya ji mutane suna haɗi sai abin ya shiga shi ma sai ya zamanto har ya koya sai ce yana haɗi to haka ne za suka kawo tashoshi suke sanya wasu abubuwa wanda yau da gobe musulmi in yana kallon wannan abubuwan to sai ya ji shi ma ya aikata ba tare da ma ya sani ba sai dai ya gan shi kawai yana aikatawa aka buɗe aka kawo tasha ta nbc 1 tun daga nbc 1 domin a lalata yara domin yara su ne ake cewa manyan gobe kamar yadda malam bahaushe yake hudu aka zo aka hudu nbc 1 aka ga cewa kai ba ta irin wannan yadda ya kamata ba ta lalata mutane yadda ya kamata aka hiddo ta biyu nbc 2 yanzu ha an kai nbc 4 nbc ha guda hudu bayan shi aka ga cewa kai wannan duk baya lalatawa da yawa ana yi ko da yaushe ana kara hiddo abinda sai lalata mutane ne sai aka kai ga irin su nbc action wanda za a ringa sa film za ka ga ada wai bahaushe ko 'yan afirka wai a ce wani ya kashe wani abu ne wanda yake bako sai zamanto ana sa film yadda mutum zai ga yadda ake kisa za ka iya ɗaukan wannan yikuwa ta kobi yikuwa da ake yanka albasa a gida ana aiki da ita ashe za ka iya kisa da ita kawai mutane sai suke gani sai aka fara aikatawa ba na manta akwai wani bawan Allah a da magarin wani abokinmu ana ce mishi mu'awiya lokacin tun tele tana harkarkar wutawa tun muna yara sai zamanto an yi wata film sai a cikin film din sai ya ga wani yara ta yi kan shi billahi lazi la ila illa huwa shi ma ya gwada cikin gidansu ba kowa kawai ya ɗauko irin kujera ya ɗora ya hau sama ya kulle igiya billahi lazi ya rata ya kan shi ya ture kujera yadda ake turewa da kafa to an yi sa'a irin gidaje ne na haya ba kewaye guda ne ba su kaɗai ne a cikin gidan ba to gidansu jikin gidan wani malaminmu da ake cin sheikh malam mu'az hafizahullah to shi jikin gidan yake sai matar shi aka yi katari ta hito kawai sai ta shi yaro yana ihu shigar da take wai yara ta yi kan shi ne bilalazi ta samu ta ihu aka shigo gida aka hiddo shi aka sabke shi abinda aka diba tun ya hasa motsi wani yana shigowa sai ce in akwai reza a dan yanka jikin shi a ga injini yana huta ana yankawa sai aka yi jini yana huta sai ya ce to insha Allah da sauran shi aka yi gudu aka kai shi likita abinda nake so in gaya mana da bai gani a tele ba ya san da ake ratayawa to haka sai suka hiddo irin NBC action NBC Nollywood ko Bollywood da sauransu zaka gansu suna da yawa ba dan koyo dan a rukuza addinin musulunci kai wannan da aka tai sai aka ga cewa wannan baya bada natija mai kyau baya saurin hallaka musulmai sai aka je aka sake tattauna sai aka ga saboda ni suka ce saboda wannan tashoshin da ake kawowa ba su da alaka da irin ɗabi'u da halaye da al'ada ta 'yan afirka hausawa ba zai zamanto an ruguza su da wuri ba sai suka zauna sai suka tattauna sai suka ga dacewar a buɗe wata tasha wadda in na hudu sunanta ta zamanto ma'aruf ana ce al-ma'ruf la yu'arraf kowa ya san ta jazakum Allahu khairan mallan ya ce arewa 24 ita dai sai aka bude ta sai aka ce wannan tasha idan aka sanyo ta ai al'adun su za a ringa sawa to za su yi saukin lalacewa kuma billahi allazi la ilaha illa huwa daga shekarar da arewa ta fito zuwa yanzu in ka kwatanta da tun shekarun da suka fara huddo wannan shen shen kin zaka ga lalacewar da aka yi a 'yan wannan shekarun ta fi wancan shekaru me yasa saboda gani kuke al'ada kuce abinda kuke yi ne ake sanyawa kaza kaza su ko suna so su lalata ku ne ta bayan fage ba lokacin da zamu yi bayani akan wannan tasha bane tana da hadari mai yawa to wannan shine dalili bayan an hiddo tele sai aka ce to yanzu tele ba ko ina ake kallo ba sai kana cikin daki sai kana cikin gida zaka kalla to ai wani yana iya zuwa kasuwa dan kasuwa ne in yace tun sai sai dare yake dawowa sai aka ga dacewar a hiddo tele ta hannu ita ce ake ce masalula kenan portable ita ma sai aka hiddo ta ake zamanantar da ita tun baka iya kallon wa yake ciki yanzu har kana iya yin apple video kuke yi da mutumin da ke saudiya yana ganin ka kana ganin shi yana dariya kana dariya yana magana kana magana har aka kai wannan matakin ba dan koni ba har in ka tayi sayan portable zaka ce anya ko wannan cellular tana da camera camera ta tana da kyau sai a ce i sai ka ce to ita nike so wai me yasa saboda in aka sa kamera mai kyau za ta yi hiddo tsiraicin mata kiri-kiri ku gani haka su ma mata za ta iya hiddo tsiraicin maza kiri-kiri su gani a da kafin ma a ce ma wane ya yi zina da waccan billahi lazi la ilaha illahuwa a cikin tsoro da firgici ake yi saboda sai ya zo gida dole babu yadda za a yi haɗu ya tura yaro ko na abu makamanci haka cikin tsoro-tsoro ta ce za ta yi makaranta ko na abu makamanci haka ta yi to amma yanzu ha da suka kasa lula yana can zuwa zai ya kama ɗaki a otel sai ce mata yana otal mai suna kaza kaza kaza kaza mahaifin yarinya bawan Allah yana zaune in ji wani malami ya ce shikenan sai text message sai ya huce ta gaban shi sai ya shiga cikin gida ita kuma ta ɗauko hijabi ta ce makaranta za ta tafi sai ta tafi duk a ina aka ga wannan abubuwan duka a cikin tele wadda muke da a gida ake kallo da kuma wannan ta hannunmu kullum ko da yaushe ana ƙara inganta intanet yadda za a yi ku ringa samun abubuwa da sauki to wannan abin shi ya janyo wannan zina ta yaɗu yanzu a cikinmu ta zamanto ruwan dare ga mu duniya kamar yadda ake faɗi to wannan shine asalin abin da ya wakana ya sa wannan zina ta yaɗu da ko in ce a yanzu an kai matakin da za ka ga cewa wai ba wai zina ake ba kai tsaye za ka ga ana yin ta kai kauce ne a cikin portable za ka ga mutum saurayi zai ringa gaya ma mace budurwa wasu kalamai wasu maganganu wanda za su iya tada mata sha'awa balma kai hamma ana aikata zinar ta sarula za ka ga mafi yawanci irin shafuka na sada zumunta da ake da su facebook da sauransu za ka ga irin waɗanda suke yi maka mesaji sai ka ga wani ya turo maka mesaji ko wata lamba sai a ce maka wane ne sai a sa mace har a ce ana bukatar lambar ka sai ka ba da lamba sai a tabo ka ta whatsapp shikenan sai ta ce ma in kai kadai ne kai kaza kai kaza ita ba sai ta yi kaza sai ta yi kaza duk mi wai ana so a koya maka yadda za a yi ne yau da gobe yau da gobe har matasa da yan mata a yanzu suka zamanto sun koyi wannan abu ba tare da sani ba abu na harko kayan sha'awoyi sun yi yawa ko ina abin ta da sha'awa ne a ko ina duk inda ka bi jikin karton sabili an sa hoton mace budurwa tsireci ya bayyana kai hatta apel in ka danna apel baka da kredi ba za a sa muryar kato ya maka bayani ba sai dai a sa muryar mace sai ta yi maka magana me yasa wai duk ana so a tallata muku ne a sanya muku ku koyi wannan abin amma ba mu ganewa gani muke barikanci ne da sauransu gashi kuma matasa a yanzu da 'yan mata suna son aure mafi yawanci saboda sha'awa ko ina take tashi amma kuma sai zamanto aure yayi tsada da aure yayi tsada sha'awa ta yi yawa kuma shi ma sababin da yasa zina ta yi yawa ne matukar ana so zina ta ragu a al'ummar da muke a yanzu dai billahi lazi idan aure bai yi arhaba to billahi lazi ana cikin tashin hankali abin karuwa ne yake amma aure yayi tsada bayan Allah matasa suna son aure mata 'yan mata suna son aure amma kuma babu halin yin auren sai mi za ka ga ustazu ne ko ustazi ya ce baiwa Allah amma sha'awa tana rinjaye ta har sai ta ce ta yi wani abu wallahi akwai wani da muka zauna yake muke tattaunawa da shi ecollis sante yayi yake cewa idan an tura su su ta yi istashir riral da ake ko wani abu makamancin haka yace wallahi mafi yawanci in an tahi ƙauyen da za a kai su ɗaki ko gida guda ne ake kamawa in an yi sa'a gidan yana da ɗaki biyu maza su je can mata su je can idan wai suna da imani mutana in suna da ɗan dama-dama amma wanda ba su da dama-dama ba su da imani gani ake wayewa ce kai ba matsala ba ne ba dama kamarar da class ne da sauransu haka ake waɗi shi kenan sai a shiga cikin ɗaki guda ya ce shi yake gaya mini ya kulle sante yake ce mini wallahi ya ce ai sai ka ga mutum shi da wacce sun zo istage amma sai ka gansu suna abin da suka ga dama ya ce wai suna ruha ma junansu asiri ne na ce subhanallah na ce ai ba ruha ma junanku asiri tona makanku asiri kuke yi ba ku gane tona makanku asiri kuke sai ranar tashi alkiyama in kuna ganin cewa yanzu Allah baya mutane ba su ganin ku ko to amma Allah yana ganin ku a ranar tashi alkiyama mutanen za su ga abin da kuke aikatawa sai na ce mishi yanzu tsakaninka da Allah ku kare karatunku shin wannan baiwa Allah zaka iya aurenta sai ya ce ina ya ce ni ma ai na san ba zai yi ba na ce to kaga ku kuke lalata mutanen mutane na ce ai kamata tun da dai da gaske ka ce a yanda kace roha ma junanku asiri kuke to an kare karatu ma sai ku roha ma junanku asiri ku yi aure shikenan ya ce haka za ka sanu to abin da ya wakana yake wakana kenan a yanzu to wannan ban so in tsawaita abu yana da yawa kuma maudu'in namu yana da haɗi Allah maɗaukin sarki ya sa albarka a cikin abin da za mu faɗi abu na harko da na haɗi abu na biyu kenan gaba ta biyu shine mi me ake ce zina zina a wajen malaman musulunci suka ce mi shine suka ce alwatul muharram min ghairi aqdin shar'iyyin sahihin suka ce shine mutun ya je ma mace ya sadu da mace ba tare da an yi aure na shari'a na musulunci ba suka ce wala milku yamin kuma ba tare da haƙƙi na mallakan bayi ba a yanzu da muke ciki babu inda ada kwai bayi a iya abin da na sani ba sani ba amma a da zaka ga cewa akwai wanda zaka ji an ce wane yana da baiwa wacce to wannan ba matsala ne ba amma baka da baiwa ba baiwar ka bace ba sannan kuma ba ku yi aure ba ku yi saduwa irin ta saduwa aure wannan shine ake ce masuna a wajen malaman musulunci kenan suka ce shine mutum ya zo ya yi wannan abin ba tare da an yi daura aure na shari'a ba shi yasa suka ce aure na shari'a domin a yanzu akwai auren da ake ba na shari'a ba akwai abin da suke cewa auren zobe eh zaka ta yi justice ina ba ko ban san ina ne ba dai zaka ta yi za a muku auren zobe wai auren ina dalili da kuma auren jinsi da sauransu kaga wannan duk ba aure ne na shari'a ba to wannan shine a takaice kenan abin da ake ce mu zina abu na gaba shine hukuncin zina a addini to idan aka ce hukuncin zina a addini mafi yawanci mun sani da wani addini muke shine addinin musulunci kamar yadda Allah ramma Allah madaukin sarki yake cewa a wajen Allah addini shine addinin musulunci inna inda Allahil Islam jazakumullahu khairan Allah ramma Allah madaukin sarki yake cewa lalle addini a wajen Allah shine musulunci kaga a wajen Allah shine addinin addini shine addinin musulunci amma a wajen a wajen koma bayan Allah wajen mu da sauransu zaka ga wanda suna rike da wani addini wanda ba na musulunci ba shi yasa har Allah madaukin sarki ya ambaci cewa wani addini wanda ba na musulunci ba a wajen mutane ana iya kiran shi addini Allah madaukin sarki a cikin suratul kafirun karshe Allah ya ce lakum dinukum lakum dinukum waliyadin Allah madaukin sarki yake gaya mana manzon Allah sallallahu alaihi yana gaya wa mushrikan larabawa mushrikan makka cewa lakum dinukum addinin ku da kuke na shirka da bid'a da sauransu addinin ku naku ne waliyadin kuma nima addini na musulunci na wani kaga ashe a wajen mutane suna iya su yi wani addini wanda ba musulunci ba amma addinin musulunci shine addini sananne a wajen Allah kuma shine addinin da Allah ya yarda da shi cikin suratul maida Allah madaukakin sarki yana cewa yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan jazakumullahu khairan Allah madaukakin sarki yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina karshen ayar Allah ya ce wa raditu lakum al-islam dina shi addinin musulunci shine addinin da na yarje muku na yarda da shi ku musulmi ko ku mutane ku aikata ku yi wannan addinin kaga kenan addinin musulunci shine addini sananne a wajen Allah kuma shine addinin da Allah ya yarda da shi kai bal sai Allah ya ƙara bayyana mana a cikin suratul ali imran da duk wanda ya riki wani addini koma bayan musuluncin kuma ya tafi ya batari ghayral islam dinan falam yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal
khasirin kaga sai Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya riki wani addini wanda ba na musulunci ba to Allah ba zai taba karba aikin da yayi a nan duniya ba kuma a ranar tashi alkiyama zai kasance cikin yan wuta kaga wannan shine abinda ake ce ma jawabi akan mi ka hito kiri da kiri ka gaya wa mutum dan wuta ne domin yanzu yanda muke ciki gayu da 'yan mata 'yan morewa 'yan holewa da 'yan bariki da 'yan boko in ba ka gaya musu abin da za su razana billahi lazi la ila illahu hankalinsu baya tashi dan ka zo ka ce wanda ya rike addini wanda ba na musulunci ba ranar tashi alkiyama zai zamanto cikin asararre sai ya shiru amma in ka ce za ka satance cikin 'yan wuta sai ya ji tsoro to ka gaya mishi hakan don ya ji tsoro domin a ranar tashi alkiyama wane ne taɓaɓɓe ɗan mine ne dan wutan ne taɓaɓe kaga gaskiya ka gaya mishi ba yanda za a yi dan aljanna ya taɓe bai yi ba zai taɓa yiwuwa ba to kaga wanda ka yi to ka gaya mishi wannan shi yasa sai hankalin shi ya tashi ko hankalinta ya tashi to wannan kenan to a hukuncin zina a addinin musulunci kana iya raba shi bangare guda biyu domin akwai abin da ake ce ma alhukumu minan nahiyati shar'iyya akwai kuma alhukumu minan nahiyati aljazaiyya idan aka ce alhukumu minan nahiyati shar'iyya shine shin aya ta sabka ko hadisi ya sabka yayi bayani akan cewa shin in an yi wannan aikin halak ne ko haram ne aikin nan mubah ne ko kuma makruhi ne ko kuma sunna ne ko menene to shin zina mecece daga ciki shi yasa zaka ga Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul Isra wala taqrabu zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa kana wasa'a sabila jazakumullahu khairan alramma Allah saka da alkhairi Allah madaukakin sarki yace wala taqrabu zina kada ku sake ku kusanci zina kaga ana aka ce kak ku kusanci ba a ce wala ta zinu ba kak ku yi zina aka ce kada ku kusanci zina shi yasa al-imamu sa'adi da yazo tafsiri akan wannan ayar daidai wannan ayar sai ya ce ai da Allah ya ce wala taqrabu zina ya ce hadha ablaghu min al-fi'l ko min al-amal au kama qal ya ce hakan da Allah ya ce kada ku kusanci zina ya ce to wannan yafi da a ce kada ku yi zina kuma idan ka ɗauki siyakin ayoyin da suka gabata ko ayar da za ta zo a gaban wannan ayar za ka ga Allah yana cewa kada ku yi kaza kamar Allah maɗaukin sarki kafin wannan ayar ya ce wala taqtulu auladakum min imlaq Allah ya ce kada ku kashe 'ya'yanku domin tsoron talauci me yasa amma da Allah ya zo nan sai ya ce wala taqrabu zina kaga can aka ce kada ku kashe kada ku kashe ƴaƴanku ba a ce wala taqrabu qatla auladikum ba kada ku kusanci kashe ƴaƴanku aka ce wala taqtulu amma wajen zina sai Allah ya ce wala taqrabu kada ku kusanta domin kusantar nan shine zai kai ku kuji kanku ciki kuna aikatawa ba kuma sani ba to shi yasa sai aka ce kada ma ka kusanta kai ne malam mutari yace ka saki ka kusanci wajen wannan makarantar ballantana ka shiga kaga ai kusantar abinda aka ce ma kakka kusanta ya fi ma da a ce ma kakka shiga to kamar haka sai Allah ya ce kada ku kusanci zina hanyoyin kusantar zina kuma yanzu matasa kai bal hadda wasu masu aure wanda suke tambadaddu sun kama wannan hanyar shine mi mutum zai dauki portable ya sanya mega ya bude ya shiga tiktok tun a da idan ustazu ne ko ustaziya bai wa Allah za ka ga in ta ɗora connection tana ɗan dibawa za a ɗan hiddo mata hoton namiji ko tsirara ko na makamanta sai ce astagfirullah subhanallah sai ta huce daga an kwana biyu tana ɗan kallo in ta ɗan kalla daidai sai gwani guda ta ce astagfirullah sai ta huce daga an kwana biyu kuma shikenan sai ta diba gabas yamma bayan ta sama da ƙasa ba kowa sai ta ce bari inda ɗan ƙara kallo kaɗan kaɗan da sauransu shikenan sai a huce haka shi ma a can bawan Allah har idan ya kira baiwa Allah a waya shi yasa mai ahlari yake cewa waya talabzuzu bi kalamiya zaka ga iya sauraron maganar ta har yanda ka san ka make shi a titi bai ma sani ba duk wannan sune hanyoyin kusantar mu kusantar zina to Allah ya ce kada ma a kama wannan hanyoyin me yasa saboda matsala za a samu ku diba ku ga Allah shi ya halice mu maza ko shi ya halici mata amma Allah maɗaukakin sarki ya ce kakku kusanci zina ya san sarai idan aka keɓance tsakanin kai da ita akwai matsala saboda shi ya halice ku shi ya ce kada ku kusanta amma sai mu ce to ai yanzu dan ai an dan waye mana yanzu on the 20th cycle on the 20th cycle yanzu ai mun waye mun zaman to ha wayewa duk wayewan ba za mu kai wayewa ta addinin musulunci kai duk wata wayewa ma da ba ta addini ba mai sunanta jazakumullahu khairan sunanta kauyanci to kadiba kaga Allah ya halicci namiji ya halicci mace wai a can Allah madaukin sarki me ya wadi game da mata Allah ya ce zuyyina linnasi زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير نعم.
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا Mm.
والله عنده حسن المآب Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi kaga Allah ya ce zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i kadiba kaga Allah ya ce mun kawata ga mutane maza son sha'awar ƴaƴa mata kadiba kaga duk yanda mutane suke son kuɗi da dukiya a yanzu yanda idan mutane yake liƙewa saboda kuɗi Allah bai fara cewa ya sanya wa mutane son dukiya Allah ya ce ya sanya musu son ƴaƴa mata to a banza ne Allah zai ce maka wannan kuma ya zo ya ce ma wala taqrabu zina shi wai halice mu ya san sarai wani irin nau'in sinadarin halitta ya sa a jikin maza kuma wani irin sinadarin halitta ya sa a jikin mata amma sai muka zamanto mun yi sai a hankali Allah madaukin sarki ya taimake mu kaga Allah madaukin sarki ya ce ya sanya to tunda Allah ya ce wala taqrabu zina kar ku kusanta shine abin da yafi in kana so ka tsira da addininka da mutuncinka da ustazancinka da koyarwarka ta makaranta billahi lazi la ilaha illa huwa kada ku sanci irin wannan abubuwan yawan kallon mata yana iya jefa ka wannan yawan kallon maza ke yana iya jefa ki cikin wannan billahi lazi sai mun nisanci wannan matukar muna so mu tsira da rayuwarmu mu tsira da mutuncinmu kaga kuma a hadithi sai al- manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa la yazni zani mazinaci ba zai yi zina ba hina ya zini wa huwa mu'min ba zai yi zina ba a lokacin da yake zinan nan kuma yana mai imani a'a sai an cire imani kaga wannan yake nuna zina mice ce haramun ce a shari'a ta addinin musulunci to idan ka dawo hukuncin zina ta bangaren nahiyatul jaza'iyya idan aka ce nahiyatul jaza'iyya minan nahiyatul jaza'iyya shine in kai aikin nan lada zaka samu ko zunubi zaka samu yarda Allah zaka samu ko hushin Allah azaba Allah zaka samu ko kuma uh, me yake da suna rahmar Allah zaka samu to kaga sai Allah madaukakin sarki yake gaya mana a cikin suratul nur ko aya ta biyu az-zaniyatu waz-zani الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رعفة في دين الله إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر مم.
ذا وليشهد وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين Allah saka da alkhairi alaramma Allah madaukakin sarki yake gaya mana mazinaciya da mazina kadiba kaga Allah madaukakin sarki mai tausayi ne amma duk tausayin Allah madaukakin sarki yace mazinaciya da mazinaci in an kama su a bulale su in ba su taba yin aure ba a musu bulala ɗari kowanne daga cikin mushi bulala ɗari kuma Allah madaukakin sarki yace idan ana musu bulalolin nan ha kadiba kaga tausayin yanda Allah yake da tausayi amma da ya zo magana akan abinda mazinaci za a yi mishi Allah maɗaukakin sarki sai ya yi magana akan ba a ma tausayinsu Allah ya ce ko ana zane su an zo an buga mishi bulala ta buge idan shi idan shi ya washe kada ka sake ka ji tausayin shi Allah ya ce kada wani ya ji tausayi a zane shi kadiba ha Allah madaukin sarki mi yace kada ku ji- kada ku ji tausayin su in kuntum tu'minuna bi kadiba kaga ha in wa kun kasance kun yi imani da Allah kar ku sake ku ji tausayin shi wannan kuma zina ce wanda bai yi aure ba amma ko wanda bata yi aure ba ko bata taba yin aure ba ko bai taba yin aure ba wanda ya taba yin aure shi kuma sai hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa wanda ya taba aure ko wanda yake da aure yayi zina a yanzu ko mace ko namiji shi kuma in an kama shi shine hukuncin shi arrajmu hatta al-maut ayi ta jihon shi da dutse sai ya mutu نعم kar ku sake kuma ku ji tausayin shi da wani za a samu wani katon kaddara ya ɗauko wani shibigegen dutse ya maka mishi a huska kaka ji tausayin shi Allah ce kada kwata-kwata kaka ji tausayin shi ka diba ka gawa wai ne wane ne ake ma haka mazinaci Allah maɗaukacin sarki wa bayan ya ce kowane irin laifi kai in ka tuba zai yaye maka banda shirka amma saboda bala'in zina Allah yake magana akan hukunci na sakamakon da mutum zai samu na zina kenan kaga in kai zina zaka samu ne zunubi kenan wannan shine abu wanda yake bayyananne a wajen mu kenan ko kuma a wajen a shari'a ta addinin musulunci wannan a gurguje kenan saboda lokaci yana tahiya zai kai mu gaba ta hudu ita ce hatsari ko illolin da zina take aifar ma shi mai yin zina ko ita mai yin zina abu na farko zaka ga illar da take yi shine wannan mutumin mai yin zina namiji ne ko mace zai rasa daraja a idan mutane mutane za su zamanto ba su ganin darajar shi daidai da biye daidai kadago ba su ganin mutuncin shi darajar shi ta zube to ina kai ina wannan aikin kwata-kwata girman ka zai zube yadda ka san me yake da suna buhun karago ko na makamanci haka girman ka zai zube a idan mutane billahi lazi la ila illawa da zaka ga mutum da shiga ta kamala siffa ta kamala da hula da kaza da kaza masha Allah sai ya dan fara burge ka kawai sai wani wanda ya san shi kai wallahi mazinaci ne kawai kai da kanka zaka ji ka tsane shi ka kyamace shi sai ka ji kawai wannan mutuncin da da kake gani billahi lazi ya zube to abu na harko kenan kai mai zina ko ke mai zina ki sani cewa billahi lazi daraja ki tana zubewa idan mutane kai ba ma mai zina ba bari ma mu she macen da take sa hijabi don da ba ta sa hijabi dan Allah maza barin tambaye maza ku yakuri mata dan Allah wace ta yi daraja idan idan idan mai hijabi ta yi a wajen mutanen kirki za ku ma kana alaramma haka ne domin mutumin banza ya yi san mutumin mutuniyar banza mutumin kwarai da mutuniyar kwarai shi yasa za ka gama Allah maɗaukakin sarki yana hudu الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات جزاكم الله خيرا على رمى يا إسا الله maɗaukakin sarki ya ce mi maɓannata mutanen banza tambaɗaɗɗi maza kenan su wa'innan na mutanen banza ne tambaɗaɗɗi mata نعم su kuma mutane wa tsayibu الطيبات للطيب للطيبات والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون sai Allah maɗaukin sarki ya ce mutumin ƙwarai ustazu mutumin mutuniyar ƙwarai ce ustaziya kaga kaga Allah ya yi rabo mai kyau نعم kyan ma mutanen banza ku je ku ci kanku mutanen kirki alhamdulillah insha Allah ina cikin su mun duka muna ciki sai mu je cikin su mu zaman to mutanen ku to ka gani to haka ne wai ba ma mai zinab ba نعم mai sanya kaya marasa kyau wadda ba ta liƙe suturarta ba ta da mutunci a wajen mu ne mazama kuna cewa kuna yi ne don ku burge mu to mu muka ce billahi lazi ba ku burge mu kwata-kwata balma ba mu ma ƙaunar ganin ku haka nan نعم wannan abu na gaba abu na gaba kenan abu na harko hatsarin ko illar da take jawo mai zina kenan abu na biyu namiji ko mace abu na biyu wannan kuma mai zina yana samun cututtuka idan aka ce cututtuka mafi yawancin mu muna kula da cutar gangan jikinmu amma ba mu kula da cutar rai قريب shi yasa aka samu wani malami daga cikin ɗaliban sheik albani zariya rahimahullah allah shi kanshi da rahama da sauran musulmai gabaki daya wata rana ya ce ya tahi likita sai ya haɗu da wata daga cikin ɗalibansu mace tana zuwa darul hadith ma yake haɗi makarantarsu ta darul hadith ya ce kawai ya haɗu ya zo zai shiga likita ita tana hitawa sai ya ga ta ɗaga hannunta tana gaida wasu tana ɗaga musu hannu wai da ta ɗaga hannunta sai ta tafi da hijabin da ke jikinta sai ya zamanto abin da ke jikinta bancin hijabin nan shine kawai ɗan 'yan riga 'yan ƙarama ita kaɗai ce amma cibiyarta da cikinta da sauransu duk a waje yake kuma ya bayyana lokacin da ta ɗaga hannu shi malamin lokacin ya gani iya shigarwa likitan suka haɗu sai ta ce assalamu malam ina kwanan ku kaza kaza sauran wani abu makamancin haka kenan ta waɗi sai ta ce malam kun zo ganin marar lahiya ne ya ce wallahi na zo ganin marar lahiya ne ta ce a ina marar lahiya yake ya ce gaki wai tana tunanin wani ko ya karye ko masassara ko na makaman ya ce gaki ya ce mata ki ji tsoron Allah ya ce tsakaninki da Allah in za ki ta yi makaranta haka kike zuwa makaranta da wannan shigai ya ce amma nan ko kin san da kika daga hannun nan duk mutanen nan da kika gaida sun ga abin da ke jikinki iya mata wannan magana sai daidai lokacin da mahaifinta da mahaifiyarta ashe duka tare suke wai mahaifinta bai ma lura da wani irin kaya ne jikinta ba sai suka samu malamin yana mata wannan maganganu kawai mahaifinta sai ya daga hijabin ya gani sai kaura mata mari sai ce billahi lazi nan da sati guda zan aurar da ke ko ki huddo ko kake huddo ni zan aurar da ke mi ya fahimta ta kamo hanyar lalacewa amma mu yanzu ko in ce iyaye yanzu saboda ba a garin mu iyaye yanzu iyaye yanzu zaka ga babu ruwansu na'am
diyarsu za ta tahi ekol da ta sanya hijabi ta sanya katuwa minahika minahika wata daga ciki ba wai ina sukan masu sanya katuwa bane a'a a fahimce ni ka san yanzu zamani ne na yan media suna iya yanke magana ta su ce kaji wani ko a'a ina magana akan waɗanda suke bata sunan waɗannan zaka ga mace ta sanya hijabi minahika wata amma jikinta cin cikin jikinta babu wata babu wata sutura ta kirki kuma billahi lazi saboda shedaniya ce in ta je ekol da za ta yi to da gida ta yi to da hijabi in ta je ekol sai ta cire hijabin nan haka nan za a yi yawo sai in za a taho gida sai a sanya hijabi wai ana so a- wai uwayen su ga cewa to uwaye ba su kula da irin wannan ku ringa binciken 'ya'yanku ba wai tsanani bane ba gyaran 'ya'yanku ne kuma abu ne wanda yake wajibi a yanzu dole ne saboda lalacewa ta kai mu wani irin matsayi wanda abin da ba ka taba tsammani za ka ga ya abu ba ka taba tunanin kaza zai faru sai kaga ya faru to shi yasa iyaye ku ringa kula da irin suturar da 'ya'yanku mata suke sawa domin za su iya sanya suturar wadda bata dace ba kuma su ɗora hijabi su yi ta kuma abin da ya fi muni inda a ce za su bar hijabin amma in aka ka ta yi wajen biki ko na abu makamancin haka sai a ce a cire hijabi ko na abu makamancin kaga wannan abu ne wanda bai kamata ba to shi yasa abu na biyu kenan cututtuka kaga cuta ta jiki mun hi damuwa da ita to shi mai yin zina yana aifan mishi da cuta kala biyu ne cuta ta gangar jiki da cuta ta kwakwalwa kwakwalwar shi za ta zamanto ta zamanto marar lahiya baya da aiki sai kokarin yanda za a yi ya samu macen da zai yi lalata da ita duk wanda ya gani sai ya ringa haɗa miyau ya ce ai kaza kaza kaza da sauran shi yasa suke cewa mazinaci tsabagen tambaɗewar shi idan da a ce duk matan duniya za a tara mishi su ya yi zina da su mahaifiyar shi kaɗai za ta rage to saboda tambaɗa da lalacewa tunanin shi bashi zai yi sai ya yi zina da mahaifiyar shi sannan zai ji wai wacce tafi daga cikinsu wannan ai wace irin cuta ce wannan tabba
cutar da za ta zo kansu kuma yanzu wallahi saboda bala'i na son kuɗi da mutane muke da ko mafi yawancin mutane suke da a cikin zuciyarsu ya kai suna iya yin aikata wannan aikin na kwanciya da mahaifiyarsu ko na abu saboda kuɗi ya faru a najeriya akwai wani bidiyo da aka taɓa turo min na wani malami na nemi bidiyo nan hatta saman rezo sosiyo na rasa shi yanzu wani malami yake bayani yake cewa wallahi da zai waɗi sunan mutumin ya ce da an san shi ya ce wasu matasa ne biyu suka taso suna son su yi kuɗi suka tai wajen bokaye a najeriya aka yi musu aiki aka yi musu aiki ƙarshe bokan ya ce akwai wani babban boka a mali sai sun tafi wajen shi ya musu aiki na ƙarshe in ya musu wannan aikin ya ce zancen kuɗi kuma sai wani lokaci ba wai su za a ringa magana wai neman kuɗi ba a su sun samu kuɗi abinda nake so in ce tuni sun samu kuɗi suka tai wajen wancan bokan na mali kana ji sai ya musu aiki ya ce abu ɗaya za ku yi yanzu wanda zai kai ku ga wannan kuɗaɗen shine kowa daga cikin kuɗin ya koma sai ya yi zina da mahaifiyar shi nan take su biyun nan sai ɗayan hankalin shi ya tashi da suka koma shi wancan gudan tambaɗaɗɗen daga cikinsu kawai ya ya samu mahaifiyar shi ya gaya amma da yake dama mun karanta aya tambadadde dama tare da tambadaddiya yake iya gaya wa mahaifiyar shi gashi gashi abin da boka ce sai ta ce mi a ciki ba dai za a yi arziki ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi abin da ya waka nake su kuma yanda suke abokai haka iyayensu mata suke kawaye kawai suka sai wancan bawan Allah kuɗi yanda kasan cillo mishi ake daga sama yanda kasan duk in ya taka ƙasa kuɗi yake hitarwa yayi kuɗi kawai sai waccan shi bawan Allah nan mutumin mai kirki kirki mai dan kirki kirki saboda ka san mutumin da ya tai wajen boka ai sai a hankali to me dan kirki kirkin dai wanda daga baya Allah madaukin sarki ya yi mi ya shirye shi kenan sai mahaifiyar shi ta kai ma waccan ziyara ta ga sun samu kuɗi su kuma suna sai waccan mai kuɗin sai take cewa ke lahiya muke ganin ki da wannan kayan wai halan biki san abin da ke wakana ba kawai ta kwashe labari ta bata ai an ce sai an yi kaza haba na gaya ma uwa hankalinta ya tashi ya aka yi ɗanta bai gaya mata ba ta zo gida yana shigowa gida ta ce kaiwa na zo yana son magana da kai wayya magana kuɗinku da kuka ta yi kaza kaza da sauransu sai ya ce kawai allah ne ke bada kuɗi yanzu kuma allah bai bani ba shi kenan ta ce kai ka gan ka ni mahaifiyarka ce ko ya ce yi ta ce to na san abin da aka ce muku kai ma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kai ma an kana bukata bismillah wannan bawan Allah kawai ya shiga cikin gida cikin daki ya dauki kayan shi sutura shi ya bar garin har lokacin da malam yake bada labarin aka ce ba a san ina yayi ba kaga wannan Allah ya shirye shi Shi- Allah madaukin sarki shi yake shigar da wanda ya ga dama to kadiba kaga ha abinda zina take kai mutane a yanzu har babban munin abu wai mutum zai yi saboda ne kai Allah maɗaukin sarki ya kare mu to shi yasa wannan cutar ta kwakwalwa ita ce wannan sannan kuma zai iya samun cututtuka na gangar jiki zai haɗu da sida shine suke ce ma HIV zai haɗu da kanjamau ko duk guda ne da wasu da wasu cututtuka makamanta ka duka kaga wannan duka zai haɗu da su abu na biyu kenan abu na uku kuma mazinaci billahi lazi duk inda yake bai da kumiya shi bai ma san inda kumiya take ba wadda bai kamata ba yayi mata hira wata irin hira zaka ga yana yi saboda shi bai da kumiya kumiya ta bar idan shi shikenan to abin da kenan yake gadarwa abu na gaba kenan wannan abin da kenan mi kuma abu na ƙarshe daga ciki saboda ina so in dan kawo hatsarurruka ne ta kowane bangare insha Allah idan lokaci ya bamu da lokaci ya tafi abu na hudu shine ana jima mazinaci tsoron yayi mummunar cikawa idan ya dore ya doge akan wannan zinar domin babu wanda ya ce mishi Allah ba zai iya amsar ran shi ba yayin da yake zina da wata babu wanda ya gaya mishi akan to shi yasa duk wanda ya dore akan yin wannan zinar billahi lazi ana tsoron mishi ya yi mummuna cikawa kaga ko duk wanda ya yi mummuna cikawa yayi asara domin za a tada ka ne akan abin da ka mutu akan shi kai yanzu wace irin tabewa ta kai a tada ka subhanallah a ce wai ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu na gaba shine illar zina yanzu shi wanda yake zina ko ita mai yin zina wannan abin da na waɗi hammace mata ku sani kuma duk mai yin zina tana ɗauke da irin wannan abubuwan duk suna iya samunta ita ma za ka gabata da kumya kumya za ta bar idanta billahi lazi kuma darajar ta za ta zubiya idan mutane wai yanzu har ya kai ga wai wai mace mai yin zina wai halla sisi gare ta wai tana iya hitarwa titi wai ta nuna cewa ita mazinaciya ce har ma unguwa gare su zaka ga duk wasu gari ruwa duk wata region region zaka ga akwai garin da mu a zandar ana ce ma unguwar tudun jamus wannan unguwar unguwar mazinata ce a nan niyame ana ce alakurusu shayi unguwar mazinata ce haka za ka ga duk wasu gari ruwa za ka yi akwai wannan kadiba ka ga tambadewa tambada ce wannan wai har mutum wai ya yi gida wai mazinata su zo su kama gidan shi haya wai da wannan kudin yake cin abinci yake ci da iyalan shi subhanallahi ya daure musu gindi suna abin da suka ga dama shin da Allah akwai malamai a zaune wai aka ce wanda ya taimaka aka yi shedanci shi ma bayana da dan sakamakon sakamako ba yanzu misali وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان Allah maɗaukin sarki ya ce ku yi taimakekeniya akan yi ma Allah biyayya akan abin kirki kada ku taimaka ma junanku akan yin abin da yake na banza kaga wannan duk wanda yake da gida da mutane mazinata suka kama suke zina wallahi yana da kamasho kaka nan ka mutu amma zunubi yana tadda kawace irin bala'i ce wannan shi yasa wallahi mu tsaya mu yi abin kirki abu na gaba illar zina kuma ga famikin shi mai yin zina domin shi mai yin zina matsala ka diba ka ga da Allah kana ja mu mutane matsala wai kai ko ke da kike yin zina shi ko shi bari kan ce kai ka ce da kai nike shi mai yin zina ko ita mai yin zina ba wai hadarin ga kanta kadai yake ba hatta ga famikinta akwai matsala abu na harko daga ciki abin da zai janyo famikin nan shine ne zai iya ruguzar da zumunci na iyali ruguzar da zumunci me yasa nace ruguzar da zumunci ko me yasa aka ce haka malamai suka ce haka saboda idan aka yi zina za a iya aihuwa ko ba za a iya aihuwa ba idan dan nan aka haife shi to kaga an samu matsala kenan a unguwa ko a cikin fami yanzu muke magana sai wani ya ce dama iyayenta dama kai ma ka sani dama haka suke dama yiwu da kahin su aure ya suka kasance me busi ba ko wani abu makamancin haka ta kawo mana ɗan jaraba ko ta yi mana kaza da sauransu shi kenan sai ya zamanto an yanke zumunci daga ni daga wa'innan mutanen abu na gaba kuma za a iya rasa zuri'a kai mazinaci shi mazinaci namiji idan ya yi zina aka samu juna biyu wannan matar ta aihu an samu matsala ko ba samu matsala ba a hukunci na shari'a ɗan shi ne ba ɗan shi ba ne ba kaga ya rasa zuri'a kenan a shari'a ba ɗan shi ba ne ba da alaƙa da wannan amma za ka mutane suna suna ƙoƙarin yin wannan shi yasa a nan kahin in she gaba zan ambata wata ƙissa da mai littafin abokin hira ya kawo game da zuna abinda zan waɗi da ya ƙarshe kenan sai in kawo abubuwan da suke illar zina ga al'umma ga baki ɗaya shine mu sani cewa kai mazinaci mafi yawancin masu yin zina maza suna cuta 'ya'ya mata ne mafi yawanci ban ce duka ba saboda akwai matan da su suke so a yi da su amma mafi yawanci maza su suke yaudarar mata ne to wannan abin ka sani cewa in baka tuba ba wasu malamai suna ganin cewa in kai zina ma bashi ka dauka sai an sai an yi ga wata to shi yasa anan mai littafin abokin hira sai ya kawo wani labari wanda zai sa mu shiga taitaye mu akwai wata baiwa Allah wadda ta kasance mutuniyar kirki tana zuwa makaranta sai zamanto sai zamanto wani a unguwa ya sa mata ido ma'ana malalaci ne dan banza ne sai ce sai yayi zina da ita ya yaudare ta da sunan aure ya je har yayi zina da ita ita kuma tana tsoron abin da zai wakana ga iyayenta ni za su mata kawai har ciki ya bayyana sannan sai iyayenta suka kama ta suka ce billahi lazi kashe ki zami idan biki gaya mana abin da ya wakana ba sai ta ce ai wane wane ne na unguwa shi ya mini wannan aikin sai aka gaya ma wanta wanta sai ya tahi ya same shi ya ce kai wani abin da za ka mana kenan sai ya ce ka ya ce mine na wannan ya ce ni ba abin da ne na ce in ka sake zo min da wannan magana kashi za mu baka da abokaina yana ganin ya ci bulus ko ba haka ba sai yake cewa sai ya manta da wannan labarin wannan baiwa Allah ya manta da ita ya ce sai ya je zuwa ga abin da ya shahi sai da ya kai wani mataki ya ce da ya tashi aure labarin wannan matar ya ce bai taba zauwa kan shi ba ya ce sai da ya tashi aure afon kayan ya tashi aure akwai kanwar shi ya ce kawai ran nan ya shigo gida ya tar da mahaifiyar shi tana ba ta kashi ai ciki ne da ita ya sa ta gaba waye-waye sai ta ce wane a unguwarsu shi ma yana zuwa wajen shi shi wancan ba magana ya mishi ba kawai sai ya tashi da shi da abokanan shi suka danna mishi suka mishi dukan tsiya suka ce billahi lazi in ka sake zo mana da wannan magana kashe ka zamu shi ai ta aka in ya sake zuwa kashi za a bashi to shi kashi aka fara bashi sannan aka ce in ya sake zuwa da ta kashe shi ai yace sai wannan labarin wacce baiwa Allah da ya zalunta sai ya zo mishi a cikin kwakwalwa kai sakamakon bai ishe shi haka nan ba sai da tashi aure yana ganin ya kure ya nemi mutuniyar kirki dama maza mafi yawanci yan banza haka suke yan duniya sai sun je sun bata matan mutane in sun tashi aure wai su ce su nemi mutuniyar kirki wallahi ustazi ya zan nema mutumin banza ai ɗan agaji inna lillahi inna ka cuci musulunci ka cuci musulmai wannan ai banna ce babba yace yana ganin ya kure a daka sai bayan ya yi aure sai ya same ta bai same ta matsayin budurwa ba sai ya sauya mata huska bata gane ba sai daga baya sai ta zaunar da shi take ba shi haƙuri ta ce wallahi wallahi wani ya yaudare ta da sunan aure ya ce sai labarin mutu ne shi da ya lalata ta sake zuwa cikin ƙwaƙwallo shi allahu akwai za kuma kai na akar maka ba ya ce mi ya ce wannan abin da ya yi sai ga shi ya zo ya tuno kai abin bai ishe shi ba sai da ta kai ga ya samu ɗiya tare da wannan matar ɗiyar shi ba ta huce 'yar shekara bakwai takwas yana wajen aiki matar shi take kiran shi bai ma ga kiran ba sai da wani ya ga sallar shi ya dauko yana dauka tana kuka ya zo gida yau ta abuja yana zuwa gida ya tar da ɗiyar shi cikin jini a kwance aka ce mai gadin makwabcin shi ya yi sinadar ɗiyar shi a shekara bakwai ko takwas a wannan lokacin ya haɗi a gida yana ya Allah ya isa haka ya Allah ya Allah ya isa haka to wallahi mu kiyaye irin wannan abin yana wakana shi yasa wallahi tallahi duwai kana ganin kai kana da hikima ko kai mai dubara kuma 'yan mata ina jan hankalinku akan cewa akwai samarin da za su iya kai kudin aure gidanku amma ba aure ne gabansu ba dama suke so su samu a kanki za ka ga 'yan mata suna sakin jiki ga wai ai yana so ya aure ni biki gane ba ne ba allah maɗaukin sarki bai ce kin halatta a gare shi ba sai bayan an ɗaura aure ana ɗaura aure ba matsala amma ko ya kai ko ana cewa misali gobe laraba da marece za a ɗaura auren da sahibin lalata zai kake yarda ya taɓa jikin shi ya bari ya yi haƙuri a ɗaura ana ɗaura aure shi kenan amma sai kaga 'yan mata suna sakin jiki wai ya kai kuɗin aurensu sai a je sai a samu matsala malam ya zo ban so in tsawaita abu na ƙarshe da zan yi magana akan shi shine abin da ya shayi hatsarin da zina take da shi ga al'umman musulmai domin shi mazinaci akwai illolin da muka ji tana zo mishi haka zalika famikin shi illolin da suke zo mishi na ambaci kaɗan daga ciki to al'umman musulmai al'ummar duniya ga baki ɗaya mazinata in suka yi yawa ko in suna zuna a cikinku abubuwa da yawa suna samun ku abu na harko shine ƙiyayya tana yaduwa tsakanin mutane hatta kai ga kisa ko wani abu makamancin haka me yasa saboda wai fansa za a ɗauki fansa wani zai je ya cuci wata ya yi zina da ita ya cuce ta ko bai cuce ta ba sai mutanen gidansu yarinya su ce sai sun kashe wannan bawan Allah sai sun yi kaza shikenan sai me yake suna kiyayya da gaba har ma da yaƙi yana iya shiga tsakankanin mutane abu na biyu da yake iya shiga shine kuma cututtukan zamantakewa a rayuwar duniya suna yaduwa da da zina bata yi yawa ba ina ake magana wani sida wani wacece da coci babu amma da ta yi yawa ba ta yadu ba abu na gaba na ƙarshe wanda zan tsaya a kan shi saboda lokaci ya yi kuma ya kamata in tsaya shine allah maɗaukakin sarki kuma yana yin hushi da ku al'ummar saboda ku ana zina a cikinku kuma kun yi shiru kuna kallo ba ku yi magana ba ba ku ɗauki matakin ku hana ba to allah zai yi hushi da ku kaga ko mazinata sun sha muku kenan kai ba kai laifi ba amma sun sha maka shi yasa wallahi da 'yan gidanku da kai a matsayinka kai karan kanka ko ce ki kare kanki 'yan gidanku su kare ka su kare ki daga yin zina kuma al'umman musulmai al'ummar duniya su tashi su yi tsoratar akan akan kada a yi zina inda ana yin hukuncin da muka ambata a harko na addini ga mai zina billahi lazi la ila illahu da yanzu zina ta yi karanci kuma da aure zai yi arha da kuma zina ta yi sauki da fata abin da na hudu daidai Allah maɗaukakin sarki ya sa mu yi tarayya ga baki ɗaya cikin lada inda na yi kuskure kuma Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mini subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka wa da malamai